mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin murar zamani ɗauke da ci gaban rahotannin tagwayen ibtila'ai da suka faru a jihar Kano waɗanda suka haɗar da kasuwanni guda biyu ɗaya kasuwar waya ta Berur Road da kuma wato ainihin kasuwar kantin kwari bayan da aka samu rusau a kasuwar wayar a kuma kasuwar kwari aka samu ibtila'in ambaliya kuma a jiya an ji mu da da ci gaban wancan batu na ibtila'in rusau da bangaren mahukunta musamman hukumar kashe gobara da suke da suka yi aikin tono da kuma ceton waɗanda abin ya ritsa da su kuma muka yi ta ƙoƙarin lalibar shugaban kasuwar ta berun road to a yanzu dai mun yi ce kuma mun yi taɓin alli da bangaren ibtila'in da ya faru a kasuwar ta kantin kwari inda aka samu ibtila'in ambaliyar ruwa wanda muka sami sami yin taɓin alli da shugaban gamayyar ƙungiyoyin da suke wannan kasuwa don ji daga gare su za mu fara jin cikakken suna da matsayi sunana alhaji sayyar wada share matsayina ni ne shugaban kasuwar gamayyar ƙungiyoyin kasuwar kantin kwari gaba ki da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan wani abu ne wanda yake daman musulmi ya san da shi kaddara ce wacce take har abada musulmi a kanta yake kuma in ta same shi ba shi da wani abin yi illa ya miƙa Allah al'amarinsa saboda haka wannan abu da izo mana ba mu yi mamakin haka ba al'amarin Allah ya shige haka saboda haka kuma a wurinsa muke zaton alheri ya zuwa yanzu kun iya kiyasce ko da ba haƙiƙani ba a hasashe ko alal akalla asarar da aka yi ai wannan asara tana da yawa abin da za a yi a magana a kansa in dai magana ce ta asara duk da ba mu zauna mun kiyasa yawa a lalace zai ce wajen biliyan hudu da rabi saboda abubuwa ne wanda yake dukiya ce wacce take a juye wacce ruwan ya shiga yake ta lallata su an samu ruwa a baya masu yawan da a iya cewa sun fi waɗannan guda biyun na baya bayan nan amma Allah bai sa an samu irin wannan ibtila'i ba sai a wannan karen ya ko kalli wannan abu to wannan al'amari ne wanda yake ai ba wanda zai ce ga lokacin da wani ibtila'i zai same shi kuma in ya zo kana kallon ta wace hanya ya zo maka ta ina kuma za ka rubuta gyara su mu kalli ta inda ya zo din ta ina kuka kallo ta inda muka kallo wurare ne da ainihin ruwa ya saba shigewa wurin wani wurin aka je aka shi yasa aka toshe wurin wajen gini wannan ita ce ta fara tayar da al'amarin kamar ina kenan a karkashin gada ta plaza bariya da aka yi wadda ake ce a jakin baban gida ita ce ta toshe hanyar tafiyar ruwan dama a ƙa'ida wannan ruwan da yake towa na wurare da yawa saboda haka yake haduwa ta kware shige to in ya cika ya cika gudanar ruwan to saboda haka ina ambaliya ya hau kan titi ya sake fada kwarin gogo to wannan hawan da kan titi da isa ba to sai ya haɗu da jakin baban gida sai ya tunkare shi da wanda ya je wurin ruwan da ya je wurin da wanda yake so ya je wurin sai ya dawo sai ya fada kuma cikin kasuwanni cikin rumfunan jama'a a hannu guda ga wata katuwar kwatacen da ce sabudar ce har cikin unguwar fage har shi wancan kwarin gobe wadda take gaban wancan guri na plaza a baya an ga har an ma fara yin dakin ana kokarin rufe ta eh to wannan ai da rufe ta za a yi a hanya to amma sai ta zama da cewa ita ma aka ce ita ma ta taimaka wajen tara ruwan da yayi kafin suka tattare ruwan saboda haka kuma yanzu an balle ta an gano cewa da kitso da kwarkwata za a yi kenan lalle an gano cewa in an yi ginin nan akwai matsala saboda haka dole sai an fidda hanyar ruwan da zai tafi sosai hankali a kwance sannan za a yi shi yanzu kuma mu waiwaya mu kalli kuma mafitar tun da mun kalli ɗaya daga cikin dalilan da ya sabbaba ta ina kuke kallo mafitar abin da ya shafi agaji da kuma daƙile faruwa hakan a nan gaba to na farko masu ilimi na harkar drainage na hanyar gudanarwa ruwa irin su nema da sauransu da makamantansu da gwamnati ta turo mana muna goda gwamnatin jihar atchat suleiman abdulhab na kasefa saboda farkon abin shi ya fara kawo mana agaji ya turo mana injiniyoyinsu da daraktocinsu duk muka shiga cikin kasuwan nan muka ga ta ina ruwan yake ba da ainihin barna.
Kuma ba a ce fargar jaji ba ce watakila da ai kamata ya tunda za a yi ginin ko abubuwan aya turo injiniyoyin su su wannan lissafi ta yadda ba sai ya faru ba ba kuma sai bayan ta faru ba a zo ana cewa ga abin da ya haddasa.
To wannan dai ba ilimi na bane harkar gudanarwar ruwa wanda ruwa zai to shiga rariya wanda yake ilimin su ne ba ilimin mu bane. saboda haka su suka fuskantar ta ina ruwan yake tohowa ta ina yake fada karkari mu mazauna wuri mu fada amma su suka san ta inda za su yi su juyo ruwa inda ruwa zai tafi saboda haka kuma yanzu da abin ya faru suka zo suka suke kallon ta ina abin za su gyara shi to ai ba za mu ce musu a ba sai dai mu ce musu alhamdulillah sannu su da zuwa To mu kalli batutuwa na asarar da aka tafka shin akwai wani abu na rage raɗaɗi da yanzu kuka kai ga samu?
mu dai ba abin da ya zo hannunmu ala kulli halin dai mun tabbatar da cewa an gaya mana ko kuma an faɗa mun ji ainihin atiku ya ba 'yan kasuwar kantin kwari gudunmuwa ambaliyar ruwa ta miliyan hamsin wanda ah, mai girma tsohon gwamna sanata malam ibrahim shekarau yanzu nan ya kira ni ya ce damin ya haɗa ni da makarraban da za mu zauna tattare da shi Za ku zauna a kan me kamar yaya?
akan maganar miliyan hamsin ɗin da aka bayar wannan shine abin da na sani a halin yanzu zancen da nake da kai Yanzu kenan ita ce ma gaɓar farko ta ƙoƙarin ganin miliyan hamsin ɗin ta zo hannu?
ita ce gabar farko wacce yake ai daman su kudi ai ba sai an zauna an gaya ma za a yi da su na jama'a ne ai ai ba za a ce an saki kuɗi ba ba a faɗi ga inda za a yi da su ba sai an faɗi ga inda za a kasafta su je hannun wanda iza mana cewa yake iya asarar nan Yanzu kuna da alƙaliman waɗanda suka yi asarar da bayanan asarorin da suka yi?
muna da kowane gida da muka sani akai asarar nan mun san gidan muna da kuma shugabanci na tsarin gidan sai haka kuma muna da lissafin mutane nawa ne ko kantuna nawa ne a gidan Yanzu wani tabbaci za ku bayar ga masu sauraro da ma ɗaiɗaikun 'yan kasuwar da iftila'in ya ritsa da su don ganin abin ya sauka gare su.
To muna fatan cewa duka wanda al'amarin nan ya shafa ibtila'i ya taba shi. In gudunmuwa ta zo ga hannun kungiya to shi ma kamar ta zo hannunsa ne. In ko bata zo ba ji muka yi to za mu faɗa cewa mun ji duk duniya abin da aka faɗa mana ko kuma aka bamu ko kuma muka gani to saboda haka shi za mu faɗa. Saboda haka kuma duk wanda ya bada gudunmuwarsa ai da 'yan kwamitinsa da mutanensa za a yi harkar rabon dan a tallafa waɗanda abin ya shafa ba na ƙungiya ba ne.
To ita da- daga ɓangaren gwamnati ya zuwa yanzu an samu wani abu ne?
Eto ita gwamnati ai ita shi- kullum tana nan tana shirinta yanzu kuma abin nan ya faru kwata-kwata abin nan bai kai sati biyu ba ko kwa- kwana goma ba kuma akan ana nan ana eh, gwamnati ta san ta inda za ta shigo ta tallafa wa ainihin wanda wannan iftila'i ya shafa.
Kuna sa rai ko kuwa dai Ha ai har abada al'amarin kayan Allah ai na annabi ne. Muna tattare da sare, muna so a taimaka 'yan kasuwan nan don wani in aka kyale shi kasuwancinsa ya rushe.
to mu karkare da saƙon ita wannan kasuwa gaba ɗaya daga bakin shugabanta ga ita gwamnati saƙon matakin rigakafi ya fi magani don gudun faruwar irin wannan abin tunda a hannu guda kayi batun cewa ana ganin yana da alaƙa da gine-gine ba bisa ƙa'ida ba kuma har yanzu gashi gine-ginen nan ana yin sa An ce ya ce duk ginin da i karo da abin da ya shafi ambaliyar ruwan nan a tashe shi, a cire shi.
ta ina ka ji wannan ba Sai ya kamu a wurin jama'a muka ji tukuna. Tunda ni ban ji a kunne na na wajen ah, ko a media ba ko makamantansu amma yadda muke jin raɗaɗi an ce ya faɗi cewa duk inda ya kawo saɓani na ruwa aka yi gini a kan hanyar magudanar ruwa a cire to muna fata in haka ne Allah ya kaddara hakan ya zama da cewa kuma an yi abin a kan lokaci wannan mu shine fatanmu da roƙonmu ga gwamnati To mai sauraro yanzu haka mun yi katarin samun ɗaya daga cikin wakilan waɗanda suka ba da wannan tallafi kamar yadda shugaban gamayyar ƙungiyar kasuwar ya faɗa ya zo domin za su tattauna za mu ji cikakken suna da matsayi.
Assalamu alaikum sunana Uzair Hassan Hussein a ni ne wakilin sardaunan Kano a wannan kasuwa da ya turo ni game da wannan ah, itila'i da ya samu wannan 'yan kasuwa na tashin hankali na asara da aka yi.
Menene abin da kuke shirin tattaunawa da shugabancin wannan kasuwa?
Eh, abin da za mu tattauna da shugabancin wannan kasuwa wato su shugabanni su ne suka san ah, abin da yake damun 'yan kasuwa Ah, su suka san inda ya kamata a- a bi a raba wannan ah, taimako Yanzu shi kuɗin za a ɗauka a basu ko kuma a'a aiki za ku yi tare da su na zaƙulo mutanen da adadin asarar da aka yi duk ku yi aikin rabon tare.
eh da yake dama mu 'yan kasuwan ne already mu ma mun san da matsalolin to za mu yi aiki tare da su shugabannin kasuwa wanda su ne suka san matsalar 'yan kasuwa su ne suka san me ke damun 'yan kasuwa domin 'yan kasuwan ne su ma suna da kantuna suna mu'amalar su a kasuwar so kaga su ne cikin sauki za a samu wannan aiki idan muka yi aiki tare da yake mu ma kaga yan kasuwar ne to a wasu lokutan akwai wasu abubuwa da sukan faru a wasu abubuwan sai kaga akan samu a wasu lokutan a ce rijiya ta ba da ruwa guga ya hana ko kuma gugan ya shiga rijiyar ya yi tamfatse ya tumbulo ya ciko amma kafin a janyo a juye a cikin bokitin sai kaga duk ya zuzzube a hanya can ya ɗiba can ya ɗiba ya- ya abin nan yaya kuke eh, shirin yi ko ana ku tsara ai ai already tunda yayi wannan furici na cewar ya ba da wannan taimako mun ji daga bakin mutane suna cewa ai wannan taimako tunda ta hannun Sardaunan Kano ne wannan taimako zai je hannun dukkanin mutanen da wannan abu ya shafa da yarda Allah sannan kuma su ma shugabannin kungiyar tunda su ma 'yan kasuwa ne mun yarda da su mun tabbatar da za su yi abin da ya dace ga wannan al'amari da ya faru To mai sauraro yadda ta wakana kenan kuma idan hali ya yi za mu sake waiwayar ita kanta kasuwar ita ma ta Beirut Road ɗin ɓangaren 'yan wayar da aka samu wancan iftila'i na Rusau su ma mu ji daga bakin shugaban kasuwar ta Beirut Road tunda tun ajiya mun ji ɓangarorin mahukunta. Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani.